cikin tafsirin aya mai tan da sittin na suratul baqara inda aka ba da labarin annabi ibrahim ya roƙi allah nuna masa yadda ya kira ya matattu ya ce masa ya tara tsuntsaye hudu ya yanyanka su ya sa kowane ɓangare a wurare daban-daban sannan ya kira su a zuwanci suka yi mashaka da inda ce ya san allah ya ce ka sani cewa allah mai waye ne mai hikima to muna fassara wannan ne da wa'insu ba da wayoyi lokaci kure mana kamar yadda kure mana a lokacin da muke fassara batun shigen irin wannan a baya na wanda shi kuma allah ya ɗauki ransa shekara ɗari ya dawo da shi shi ce ƙala alam annan la ala kulshin ƙarar to shi ma sai wancan karon muka kammala to shi ma wannan da insha Allah wa'ansu 'yan ruwayoyi ne kaɗan insha Allah daga ciki akwai ruwaya a cikin kulaini da ya ce ainihin mai ruwaya hussein bin al-hakam ya ce na rubuta ma abdulsalih alaihi salam ina ba shi labarin cewa ina shakka ya ce ya ce ni shakka fa yana damu domin ga annabi ibrahim ya ce rabbi arini kai fatuhil mauta sai ya ce to ina son ni ka nuna man wani abu wato kamar shi wannan mai tambayan yana ganin kamar ibrahim yana shakka ne in ba mata mun magana kan wannan cewa ibrahim ba yana shakka ba kamar yadda shi waya ta baya da muka karanta wanda ya nuna ma'amur ya tambayi imam rida ya ce masa ainihin kana cewa annabawa masu mai ya ce iya kai to me yasa kaza me yasa kaza yana tambaye shi wasu amma alƙur'ani har ma ya kawo ga wannan to ai ga ibrahim ya cika to sai ya warware masu ba sai mun karanta wannan ba to shi yan irin wannan shi wannan hussein bin hakam sai na ce ma abdulsalih alaihi salam cewa ainihin ina shock nuna mini wani abu wanda zai gudunar mani ma da shakka sai ya rubuta masa shi imam kenan alaihi salam sai ya rubuta masa ya ce inna ibrahima kana mu'minan wa habba an yazda da imana wa anta shaku wa shakula khaira fi wato mutum ya gane kenan akwai shubuhohi kamar da makaranta wannan aya ita ce mutashabihat to wasu sai su ba ta ma'anan da ba shi ake nuni kaga shi waɗansu suna ganin kan ko ibrahim alaihissalam yana shakka ne to shi sai imam alaihissalam ya rubuta masa ya ce to shi ibrahim alaihissalam kana mu'mina yana mai imani wa habba an yanzu da imana ya so ya ƙara mashi kamar da ce awalin tumi kala bala walakin liyan ma inna kalbi to ya ce wa anta shak kai ko shaka kake wa shaku la khairu fi shi ko mai shakka ba alheri a cikin sa kana tsammanin idan mai shakka ne mutum yana shakku aka aka nuna masa wani abu sai kuma ya gusar da shakka sai ya ƙara wani sai ya fara cewa to kaza ba sannan ya rubuta mashi inna mashakku ma lam ya'ti al-yaqin yau shakka yana zuwa ne in yaqini bai so fa idza ja'a al-yaqinu lam yajizu shakk idan yaƙini ya zo to bai halatta a yi shakku ba ina ne mahallin shakka ko gaya mini babu yaƙini to inda yaƙini ka yi shakka fa kamar yanzu ga rana kana kallonta ka ce wannan rana ce ina shakka to in aka ce rana ne suka ce ko dai kendir ne sha ba kendir zai wani to kila ko an sa wani janareta ne tun da yake kaga ga yaƙini ka gani amma ka ce kana shakka ko ba lura ba kaga ma'anan wa shaku la khaira fihi kenan kar mutum ya ce a ce shakka ba ki mu ci magagara akwai mahallin shakka a nan ne mahallin shakka babu yaƙini yaƙini yana busar da shakka to idan aka sami yaƙini ba akwai mahallin shakka sai mutum bayan yaƙini ya zo sai ce yana shakka to kana tsammanin akwai magani yawa baya son abin ya ga abin da baya so ne in mutum ya ga ya ga gaskiya baya son ta sai ce anya ko haka ne to shakka yake yi ya faɗi gaskiya na gane amma ba na so amma ba zai faɗa maka ba sai ce ai man bayani ne ko na bayani to wani bayani zai gaisar da shi tunda baya so to kaga ba shakka yake yi sai yake ce masa in in innama shakku ma lam ya'ti al-yaqin fa idza ja'a al-yaqin lam yajiz ash-shakk sarhaura ya rubuta masa ya ce masa inna allaha azza wa jalla yaqulu ma wajadna li aktharihim min ahad wa in wajadna aktharahum la fasiqin qala nazalat fi shakk yace inda Allah ta'ala ke cewa ma wajadna li aktharihim min ahad wa musami mafi yawansu da alƙawari ba wa in wajen na aksarahum wa in wajen na aksarahum da fasikin man su da wasu fasikai ne a cikin suratul arab da Allah ta ya bada labarin al'ummar da ya halaka annaba sun zo musu sun zo musu da bayanai da mu'jizozi war masu warkarwa sai suka ki karɓa to sai yake cewa ba mu ga alƙawari tare da mafi yawansu ba mun samu da yawansu ma dai fasikai ne sai ce to wannan ta sauka dangane da mai shakka shakkar da ba alkhairi ko alwarwar ba a mahallinsa ba an fahimta ai mutumin da yake bayan ya ƙi ya zo sai ce yana shakka baya so ya ga gaskiya baya son ya ce yana shakka to shi shi wannan bai da wani magani kamar wa'annan da suka ga annabawa suka zo musu da bayanai war masu warkarwa suka masu gamsarwa amma ba su so amma ba su zo sun ce ba mu so wani abin da wanda ba son gaskiya sai ce bai gane ba ne a yi masa bayani an zo da bayani ci anya ko ne ba sai hiri kake ba yi kaza kuma in haka ne kaza ko ya gama da shi karshe dai do'a na al'ummun sai aka halakar da su sai ce wa in wajen na aksarahum da fasikin wannan ta sauka ne dangane da masu shakku irin ka kenan kai da kai da kake neman wanda ma abin ya zama mushkila shi wannan mai rubutu wanda ya tambayi imam alaihi salam dangane da shakar sai ya kokari ya jingina abin ma da wai ai ibrahim wa ai to sai nake ce mishi a shi ibrahim ba shakka ya kamar yadda muka karanta baya kuma ai an ci Allah ta'ala ne ya masa wahayi cewa zan riki cikin bayina zan riki wani halili wanda in ya roƙe ni in raya matattu zan amsa masa sai a ran ibrahim ya tunanin to shi yana fatan yana jin shi ne wannan khalil din to shi ne sai ya ce a nuna masa yadda ake raya ya ce baka imani ba ne ya ce na yi mana duk dai zuciyata ta nutsu ma'ana ta nutsu cewa ni ne wannan khalil din da ka ba da labari in ka ce in ya roƙe ka ka raya mata to za ka raya to in na roƙe ka ka raya mata to na san ni ne wannan to kaga inda inda hankalin mutane ke zuwa kan shi ba shi ne ba shi ne ayan take ne ayan ba tana nufin ibrahim yana shi bai yarda ne yana so a mashi bayani ko yaya ba haka ba kuma har wala kamar nan ka karanta a wani ruwa na imam sadiq alaihi salam ke cewa ainihin wannan aya tana cikin mutashabi domin shi ibrahim ya tambayi kaifiya ne kaifiya ya tambaya shi ko kaifiya ba shi da wani tasiri akan imani imani da tashi bayan mutuwa yana nan to kuma kaifa ba sharaɗi ne ba ko baka san kaifa ba ko in baka za a sance mutane imanin su aka ce kaifa kamar wani mai neman surutu yana tafsiri ya ce wai inda za a tashi kiyama to to faɗin murabba'in kilomita nawa ne za a tara mutane ba dai an ce za a tara mutane ba to yaya faɗin wurin to yanzu in ka san ma faɗin murabba'in eh, kilomita kaza ne mene amfanin shi a wurin sai ya ƙara maka imani da ƙiyama ɗin in baka sani ba kuma sai ya rage ka ba dai za a tashin ƙiyama ba za a tara mutane duk a wuri ɗaya to ya faɗin wurin yake ina tambaya da Allah sanin shi yana da amfani to rashin sanin fa ya cutar to me na tambaya kawai jidali shi kuma yana kokarin ya nuna cewa kamar in baka sani ba ilmin ka bai kai ba shi kila ya sani faɗin murabba'in kilomita kaza ne inda za a ta to wannan wannan ma la ƙa'ila da ba ma amfani sa to wannan idan ka tambaye to za a tashi kiyama ya za a yi Wannan- wannan bai shafi imanin ka yaya za a yi kiyama in ce ko kaya da za a yi ya yadda za a yi sanin kaifiya bai zama dole ba saboda haka shi ibrahim alaihissalam ya yi tambayi kaifiya ne ba ya yi tambaya ne daga daga aini- ainihin mm, raya raya matattun ya kuɓe ba ba ainihin raya matattun yake tambaya da gani yaya ake yi? to har wala wa shige wani ruwa shi a cikin irin wannan dai a cikin kulayi ya ce daga nasar bin kabus ya ce abu abdullahi alaihi salam ya ce idan ahbabta ahadan min ikhwanika fa alimhu zalika wato ya kara da wannan in ka san wani da wanda kake so to ka sanar da shi wannan fa inna ibrahim qala in ka san wani idan ahbabta adam ya in ka so in ka so wani da cikin yan uwan to ka ce masa kana son sa ka sanar da shi kana son sa yace fa inna ibrahim qala rabbi arini kayfa tuhil mota qala awalam tumin qala balak walakin li yanma inna qalbi to kun san in ka gama wannan da wannan baya ba a yace inni muttakhizun min ibadi khalilan ba in sa'alani an ubiyar mauta kaza yace ina zan da ke cikin bayan zan wani ya zama khalil to eh, in ya in ya ce in raya mata to zan raya to sai ibrahim yana kan yace to sai ko shi ne to sai ya tambaya to sai yace to in kana son mutum cikin yan uwanka mu'mina yake nufi ke to ka ce masa kana son kana son sa so saboda Allah ke to kuma a cikin irin wannan an ce ibrahim alaihissalam ya ga ah, zakoki mun faɗi kalmar zakoki ba yana nufin zaki yana nufin abin da ke cin nama Ja- zakoki na cin juna so na ya ya ga ainihin eh, ru- ru- um, wa- wa- ainihin ambaliyar ruwa ya ci wa'yansu dabbobi wa'yansu dabbobin ruwa da na tudu sai ce zakokin tudu da- da na ruwa su zo suna ci ma'ana zaki a nan ma'anansa eh, dabbar da ke cin nama ɗanyi ko ko ya zan kura ko ya zan eh, damisa ko ko ko ko ko ma ungulu duk sai a ce masu siba to sai ce yanzu to wannan wata dabba ta cinye wata to yanzu tashi kuma fa yaya yaya tashin zai kasance kamar wato ya za a yanzu kamar a tattaro tun da wannan an cinye shi ya zama bangaren jikin wancan to in za a tattaro a tada shi ya za a yi to sai aka sai Allah ta'ala ce in masa to yanyanka tsuntsaye ka sanya su a wurare daban-daban ka kira su to kuma har wala wannan wani ruwaya na ƙarshe ruwayo na da yawa dangane da dan- dan- eh, wata fa'ida ce dangane da shi batun wannan ya- wa- i- ij'al ku- thumma ij'al ku- ala kulli jabalin min hunna juz'a to aka ce wannan ah, ainihin mai mai- mai ruwaya abu ja'far bin salman al-khurasani wannan a cikin tafsirin ayashi ne ya ce ainihin wani mutum ya so da wani mutum daga khurasan ya zo wajenmu ya dawo daga haji sai muka yi tattauna zantuttuka sai ce wani dan uwana mu ya rasu amaru kuma ya yi wasiya da dirhami dubu ɗari kuma ya ce in ba abu hanifa wani ɓangare na wannan dukiya to ban san nawa zan ba shi na abin da shi a wuce wasu ya ce ka ba abu hanifa wani ɓangare na wannan dukiya to gashi kuma ya rasu ban san to me ɓangaren ba to da na zo kufa sai na je wajen abu hanifa sai na tambaye shi dangane to da ya ce in baka wani bangare na dukiya sai ya ce da ni to rubu'i za ka bani in ji abu hanifa sai ya ce zuciya ta sai bata sai ni da ya ce in bashi wani bangare na dukiya to sai ya ce to ya ce in baka wani bangare daga cikin dukiya mai bai ba wani ban san nawa zan baka wani sai ya ce rubu'i za in ji abu hanifa to sai ce zai zuciya sa sai ba taimam sai na ce to zan yi zan baka din zan baka amma sai ka bari sai na bayan na dawo haji to da na ga su mutanen kufa duk sun tafi akan cewa rubu'i ne sai na ce ma magana dai mai tsauki da ba sai na karanta kuturin ba haka je zuwa ga ja'far bin muhammad alaihi salam mai bukata yana iya duba tausirin ayashi sai sai aka ce masu toga shi abu hanifa ya ce juz'i ne sai ya ce mashi kana da hujja ne akan cewa shi mutum ya ce a baka rubu'i ne sai ya ce a sai dai na yi kiyasi ne tun daga shi Allah ta'ala ya ce fa khudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a to tun da an ce juz'a to sai na arba'atan ne sai na ce to kai bisa hudu to sai Abu Abdullah alayhi salam ya ce da shi ai su duwatsun ba hudu ne ba su tsuntsayen ne hudu amma duwatsun goma ne wato juz din nan ba juz ba juz din nan na ɗairi ne amma akan ina akan duwatsu duwatsun guda nawa ne to shi ba a faɗa ba anan so an faɗi yawan tsuntsayen ne to sai ce mishi to ai ba juz din da ba duwatsun guda goma ne so da kaga wato kenan kila da an ce juz an ce a bashi idhi juz'an minha sai ce to nawa zan baka sai ce ba na hudu ɗaya bisa hudu tun da an ce fa'uz arba'ata min da ɗaya da kasuwar hunna da ka fama tsara ala kulli jabalin min hunna juz'a to hudu ai su ma ai mana su su tsuntsayen ne hudu ko ba lura ba to duwatsun fa an gaya mana an gutsutsura su ne aka sassa a duwatsu daban-daban to amma anan arwaya sai ce goma ne duwatsu wannan shi ke ne wannan masu kiyasi ne ka san wani lokaci sukan tsoron kiyasin su wannan kiyasin ya birkice mashi kwayo ya ce arba alhali ashara alhali halin an ce a baka juz shi kenan wannan description din wanda aka ce bari ne na baka dukiya kamar naira dubu ɗari na ce ka ba wani daga ciki daga ciki ma ka san mawa ne to ba sai ya rage maka ba kuma ko ka ba shi ɗaya bisa goma ko ka ba shi ko nawa ma dai ka ba shi juz'i ne ko in dai ba duka ka ba shi ba ina ce ka ba shi daga ciki na kira an ce ka raba mutane kar a manta da wani shi ma a ba shi daga ciki ba a gaya maka saboda haka an bar shi a hukuncinka amma shi wannan sai ce ai tun da an ce juz'a ɗaya bisa uku shi kenan wannan kuma wani dangane da ainihin da faidar kashani a cikin tafsirinsa ya kawo wasu kalamai wanda ya ce shi wannan kalma tana da tana da baban ya ce a cikin tafsirinsa filbaɗi ne kuz arba'atan mimman ya tamilul kalama fastaudi ohunna ilmaka thumma ba'athhunna fi afraqil ardina hujajan ala nas wannan ana ce mishi badar wannan zahirin magana tsuntsu ne haka kuma ka fassara ba mu ce muku wani abu ne daban ba amma ba ba mamaki a cikin tafsiri a kawo wani abu ba shine zahirin magana ba a ce shi ake nufi ko ba lura ba nan sai ya ce ainihin a tafsirin sai ya ce ainihin wannan wannan ai harar tana da wani baɗinin ma'ana cewa shine ka sami mutum hudu wanda za su iya fahimtar irin saƙon da za ka iya isar musu to ka aika su sassa daban-daban na duniya don su kai saƙonninka a matsayin hujjoji akan mutane wa idza aradta an yatuka da autahunna bil ismi al akbar an kaso su zo maka to kai ka kira su da ismi al akbar ya to naka sa ayanan ta kira su bi iznillah bi iznillah ta'ala wato ka doki mutum hudu wanda za su iya ɗiban ilimin za su iya fahimtar ilimin ka sai ka ba mu sai ka ce zo su kokoro da mutane doron da duk kake son zo kawai sai ka kira ismi al azam kawai sai su zo nan take sai ka gaya gaya musu sai su ba su to shikenan wannan wannan baɗin ne shi kenan zahirin magana ne mun san tsuntsu ne ko yawwa shi kenan nan ya ƙare babu jidali akan wannan karka ce to gashi kuma an zo an ce ba to shi tsuntsu ɗin ne amma nan kuma an bashi wata ma'ana ga wata ma'anar shi ban da wannan a cikin tafsirin ayashi shi wannan ya ce a shi a cikin fairu kasha ne fairu kasha ne ya kawo wannan magana shi da yake shi mutum ne ma'abocin irfani fairu kasha ne sai ya ce wa fi hadhihi qissa isharatun ila anna ihya'in nafs bil hayatil abad abadiyya innama yata'atta bi bi imatatil qiwal badaniyya البائثة على حب الشهوات والذخارف والحرص وطول العمل وكسة النفس والمصارعة إلى الهوى تصورن تصورن يتشي ونن قصة إشارة أكن تشيوا راية ري راية ري رايوة تدندن ai yana samuwa ne ta hanyar kashe ƙarfin jiki wanda ke jan mutum ya zuwa ga shawace-shawace da ƙawa na duniya da kayan ƙawa tarkacen duniya kenan masu ƙyalƙyali da kuma da kuma kayan ado da kwaɗayi da dogon buri da sauransu da sauransu wato shi jiki jiki dama shi ne ke da shahawat a cikin jiki akwai ruhi to ruhi shi kuma shi wa'annan sha'awace na jiki yana shafan shi yakan ma kashe shi yakan kashe ma ruhi domin ya kashe ruhin sai ruhi na mutum ya zo ya zama kawai jikin yake bi karfin sha'awa ya sha karfin hankali sai ya zama shi yanzu da sha'awace-sha'awacin jinsiya da na abinci da na sutura da na tarkacen duniya da son mukami da dogon buri da ire-iren wa'annan sai ya zama su ne ainihin abin da ran ke bukata to mutum yana son ya raya ransa rayuwa ta abadiya to sai ya kashe shawace-shawacen jiki to sai ce ainihin su wa'annan shawace-shawace din su ne almasurotu biha wanda sukan karkatar da sukan karkatar da ruhi ga samun rayuwar abadiya wanda sai ne sai aka ba da misali da wa'annan tsuntsaye aka ce kuma cakuɗa su da aka yi aka kare da yasu aka gutsutsura su to ya nuna kenan duk lokacin da kai kuma ka ci karfin jiki ka makure shi ka kare ka kashe jikin ba wuka za ka ɗauko ka yanka gangan jikin ka za ka fi karfin son son rai da son zuciya ya zama kai kana kokarin kai abin da zai amfane ka ne gobe kiyama kana raya ranka ne to in in raya rai din ta shine ta bi karfin jiki ta hanyar kare da ya wa'annan kaman kaman yadda aka gutsura wa'annan tsuntsaye sai ka koma ya zama hankali ke iko da shari'a da kai hankali da shari'a suke iko da kai ga shari'a ma'ana ka'idodi yi bari ga kuma hankalin ka ya nuna maka cewa in kayi kaza fa akwai sakamako in kayi mummuna akwai mummuna waje manya manya amar su an yujza bi wannan aka aka yake a cikin manya amar su an yujza bi ya nuna magana ne kad'i duk lokacin da mutum ya aikata mummuna za a mishi sakamako sakamakon nan ko dai a mishi uba gobe kiyama ko kuma ya ga sakamakon a nan duniya hatta ko idan mummunan ai mummunan aiki yana iya sa ka kasala a yin kyakkyawa to kaga kaga jaza'i to idan idan ka ga shari'a ga hankali in ka sallata hankalinka akan sha'awanka sai ainihin sai jikinka sai ya zama sha'awan sha'awan na bin hankali ne sai hankali ya mallaki sha'awa idan ko ka yi sake sai sha'awan ka ya hau kan hankalinka to za ka biya mai jiki ke to wato kamar in ka gutsutsara jiki ka hana shi sha'awace sha'awace sai ya sai ruhi ya zama shi ne ke da ƙarfi ya ce kuma an keɓanci tsuntsaye da ambato maimakon waɗansu halittu domin su suka fi kusa da mutum kuma sun tara duk ɗabi'o'in abubuwa masu rai na cikin abubuwa masu rai akwai masu akwai masu rarrabe a doron ƙasa akwai masu jin ciki akwai masu taka da ƙafafu biyu da masu takawa da hudu da kuma akwai masu iyo a ruwa akwai masu iyo a iska masu bin to sai aka ɗauki tsuntsaye yana yana ya ce ka ɗauki kifaye ko ko ka ɗauki dabbobi guda hudu duk yana iya mana amma sai ce ka yi da tsuntsaye ne to alahiya da wannan kuma dai wani darasi ne daban irfani na su kamar shi fa irka sani mutum ne wanda aka san shi ma'abocin irfani ne sai ya kawo irin wannan to Allah shi ma yana cikin baɗan na aya amma zahirin aya maganar tsuntsaye ne amma shi wannan ma akwai fa'ida na cewa ainihin rayar da ruhi shine sallada hankali a kan sha'awa ta yadda mutum ba zai biye mai sha'awan jikinsa ba zai yanyanka jikin ne cibin mashi abin da yake so sai ruhi ya zo sa'aya to shi ke to sai magana ta gaba yanzu tun wannan aya ta gaba wannan ciwon magana wa alam anna Allah azizun hakim ya gabata insha Allah na na ma faɗa wani ke cewa Allah ta'ala mai iko ne kan komai shine ma'anar aziz hakim kuma da komai da yake a bisa hikima yake dora shi masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim misalin masu infaki mukan ce mishi ciyarwa da Hausa amma infakin ya wadatar mutane za su iya gane infaki ko ka ce bayarwa ko ciyarwa duk ɗaya ma'anansa sarrafa dukiya fi sabida ga wasu a ba a unwanin sarrafawa fi sabida ta dukkan wujuhul khair hanyoyin alheri duk aka sarrafa dukiya shine infaki duk inda aka sarrafa dukiya a wujuhul khair mun ce wujuhul khair saboda akwai ko da infaki ma a wujuhul shar shi ma infaki ne amma mummunan infaki kamar yadda zai zo akwai masu infaki domin su rusa addini kamar yadda akwai masu infaki domin raya addini to misalin masu yin infaki na su za a gane kalmar infaki ko ban ko ban ko ban ce mata mun ce ma ciyarwa ba laifi ba yana ba da abinci ne kawai ba duk da ba da abinci na ciki galiba dan adam ma bahaushe in ya ci abinci ba yana nufin wanda ake kaiwa baki ne kawai a ce me yake don neman abincinsa sai ce ai sana'a kaza yake don neman abincinsa so billahi alaikum abinci kawai yake ci yawa kaga da duk bukace bukacensa na rayuwa da nasa da na iyalansa duk sunansa abinci kila an keɓanci abinci da ambato ne saboda shi ne muhimmi a cikinsu amma duk sauran abubuwa ma duk ana jimla za su a ce musu abinci saboda haka aka ce infaki aka ce ciyarwa ya yi aka ce bayarwa ya yi amma bari mu ce mashi infaki da masu yin infaki misali masu infaki masu ciyar da dukiyoyinsu masu saboda a tabarkin alhaya ce fi sabilin to kama sa da habba kamar kwaya ce tsiro iri kenan mun san abin da ke ce mashi iri wanda akan shuka don ya tsiro kamar kwaya ce ta tsirar da zangarku bakwai kowace zanganniya tana da kwaya ɗari kamar misalin yanzu mutane suna yawan cin masara amma shi ba zangar zangarku ake ce na masara ba ko goyo ake ce mishi da hausa amma wanda ke ce mishi zanganniya shine na gero ko dawa sama to bari mu ce abin nan gero din masara kan mu ce gero in ko ya zanganniya bakwai gero yana zanganniya da yawa dawa ke yi da yawa ko to mu ce dawa dawa ta zangarku zangarku jam'in zanganiya sai zangarku bakwai kowanne kuma kwaya ɗari kaga nawa kenan ɗari bakwai kenan amma kwaya nawa aka shuka ɗaya rak an shuka kwaya ɗaya a matsayin iri kamar dawa sai dawan ya tsiro ya fito da ya tsiro sai ya kawo ka sai sai ya kai bakwai kowanne kai sai aka sai kwaya ɗaya to kamar haka ne kaga mutum ya bayar fi sabilillah ya bada abu guda ɗaya amma ya bazu ya ya fidda ninkinsa ɗari bakwai wallahu yudha'ifu liman sha Allah kuma yana nunkawa ga wanda ya ga wanda ya so ya nunka masa wato ma'ana wannan misali ne na ya bayar dangane da tsiro wanda aka san an an tsiro in an shuka kwaya kwara daya in ya fito ba yana yin shi ma yana ba da kwaya kwara daya ba yana yin kwayoyi ne masu yawan gaske to sai ba da misali da cewa to ya yi zangarku bakwai kowanne kuma ya kwara ɗari to sai ce kuma yana nunka ma wanda ya ga dama ma'ana fiye da haka ne mutum ya ba da abu guda a tabarkin Allah to sai Allah ta'ala ya nunka masa ɗari bakwai ko ma dubu bakwai ko dubu saba'in ko ma miliyan saba'in ko ma duk yadda ya gada yadda ya gada mun nunka wato yana Allah yana yana iya nunnunka wallahu wasi'un alim Allah mai rauci ne ko masani wato yana da wadata babu karanci a wajen Allah komai na sani shi ke da iko kuma ya san inda ya kamata ya sa ninkin ba ninkin wato kenan mutum ya ba da dukiyarsa kaɗan sai kuma ya zama an nunnunka masa to Allah ta'ala ya san wane ne ya bayar da ikhlasi wane ne kuma ya bayar da abin da shi ma yana da bukatarsa ko ma ya bayar har shi ya ji jiki a sanadiyar bayarwa saboda ba ana la'akari da yawan abin da aka bayar ba ne ana la'akari da shi wanda ya bayar din yaya zuciyarsa a yin bayarwa saboda allah ya bayar eh saboda koko da wata manufa kuma ban da wannan inda wata manufa sai ya zama kuma ya rasa lafiya saboda allah ne ya saboda allah yaya ji a jikinsa da ibin nafsa cikin jin daɗi da kuma to abin ya dan takura shi ma lalle ya dan takuru sai da ya dan rasa sai da ya ji rashin a jikinsa a sakamakon bayarwa to sai zama shi in aka nunka masa lada sai ya zama ya fi wanda ya bayar da yawan da bai ji komi ba a jikinsa kamar mutum biyu duka sun yi infaki ɗaya ya ba da dubu ɗaya kuma ya ba da ɗari biyar to sai aka shafa shi wanda ya ba da dubu ɗin nan yana da miliyan ko in ce dubu ɗari yana da dubu ɗari sai aka shafa shi wanda ya ba da ɗari biyar ɗin yana da dubu to kaga wanda ya ba da yana da dubu ya ba da ɗari biyar nawa ya bayar kenan a kima rabi wanda yake da dubu ɗari ya ba da dubu ɗaya ba nawa ya bayar ɗaya bisa ɗari to amma a yawa wa ya ba da wanda ya fi yawa mai dubu ya fi mai ɗari biyar to amma a ji a jiki wa ya fi ji a jikinsa yawa to ka gani saboda haka wajen lada sai ya tayo shi wannan ya fi shi lada saboda shi ya ba da rabin dukiyarsa ne wannan ko ya ba da ɗaya bisa goman dukiyarsa ko bisa ɗaya bisa ɗari na dukiyarsa saboda haka Allah ta'ala ya san inda zai sa ninki har wala yau kuma da ikhlasin da yake tattare da shi in ma wani ya zo ya bayar da yawan gaske amma yana nufin dai a yaba masa ne a cika in faƙi sai su wani yawwa a ta yaba masa to kaga ya dan da duk da wani dan son yabo tare da shi kaga to Allah ya san inda zai zai zai nunnuka to wannan maganin infaki na san in muka fara karanta shi tsakanin ko tafsirin shi na da tsawo ballantana mu zo ruwayoyi don ayoyi ne masu yawa tun daga ɗari tun daga mai tan da sittin da ɗaya har mai tan da saba'in da hudu duk in faƙi ayoyi goma sha hudu wasu su ma dogaye wasu dogayen ayoyi duk maganin infaki ne infaki infaki duk sai a cikin saboda haka kila za mu yi mashi za mu yi masu bin zu zu zu zu ne sai mu za mu yi masu bin shari domin duk maganin infaki ne nan inda ya ce kamasar habba yana nufin kamar iri ke ya ce ba da wato mai mai wanda yake kamar iri da akan shuka ke sai kusumbula kuma shi ne kamar da wanda mun fassara shi da kanin yadda yake yana da daban-daban kamar goyon masara ma shi ma ana iya ce mashi hakan ko kuma abin da baya yin zarganniya duk da yana yin kwaye rabu da yawa shi kenan dai wannan kuma dai misali ne dangane da abin da ke tsirowa to kuma da allah da fadaransa yana iya nunka ma wanda ya ga dama bisa halin shi mai infaki nan na ikhlasinsa da wahalansa da kuma hali yau to harwala da halin wanda aka sarrafa ya zuwa gare shi yawa harwala infaki ni na faɗi janibi biyu ne janibi ɗaya ne kawai zai ce to akwai na farko akwai ikhlasi na wanda ya baya na biyu akwai yadda ya ji a jikinsa abin da ya ba din ya taba shi ko bai ji komi ba tun da in yana da shi da yawa ya bada shi ba ya ji to sannan kuma akwai wani janibi nan da ya kawo na uku shine in baki a yana aka kai inda aka sarrafa asa akwai inda za a sarrafa dukiya kuma ya zama ba karamin amfani ba saboda wani wani wurin zai yana ceton rai ne wani wuri sai a sarrafa dukiyar sai zama ya ceci rai wani ya ceci lafiya wani ya faranta ma wani wani ya fitar da wani kunya da ire-iren su to ka gani ainihin inda a masarrafan infaƙin shi ma yana da muhimmanci akwai kisan wani wani ɗalibi da da yakan fita ya je karatu da littafin sa ya fita bayan gari can cikin daji ya dan taɓa muzakarar karatunsa sai ya dawo to sai ya ci karo da wata karya ta haihu ta yi rauni ba abinci ba ta kasa motsawa ga yanta kusa ta ya dube ta ga idanta na haka ga alama da yunwa ke damunta kuma wanda ya duba ya rasa mai zai iya bata bai samu sai koma gari ya duba ya gaba da komi sai littafinsa na fikiru wanda yake zuwa karatu da shi sai ya je kasuwa ya sayar ya je sai da abinci ya je kai makare wannan kariya ce ta haihu ta ci abinci ya'yanta suka shiga tsotson nono sai ga har tana kaman kaman ta magana ta ce ta gode amma dai ga alama ta nuna murna to sai ya dawo aka yi je makaranta ana littafi ka sai aka ga yana duba duba na wasu kai ina littafin ka sai ce ai ba littafin yanzu me ya faru ne a cikin ba ba shi daidai yanzu dai sai dai ya duba na wasu in zai dauki darasi to shikenan sai da daddare sai ya mafarki cewa an ce an ji daɗin wannan abin da kai na taimakon wannan karya saboda haka ma yanzu an hutashe ka karatu yanzu kai marja'i ne kawai sai da safe kawai sai zo yana ba da ilimi kawai sai dai sauran almajirai su su kuwa kawai ilimi al'amarin allah kun fayi kunne sai aka kimza masa ilimin kawai sai zama ya gane ma ilimin kawai wani wani cikin wani cikin baraji wani babban marja'i ne an ce allah ta haka nan karatun sai yana da littattafai amma shi kuma ta haka nan ya kawai ya taimaki kare to kar ka gani fa kare fa kenan ma aga rawi akan yadda akan infaki inda ya amfanar ya zama sanadiyar tsiran mutane daban-daban wasu sanadiyar shigansu aljanna kenan wasu akan kaga an ce akwai an shayar da kare an shiga aljanna an yunwatar da kyanwa an shiga wuta to kaga masarrafansa in ya zama dabba ma ta zama sanadiyan sa'ada ko shakawa mutum ina ga mutum ina ga ceton ran bil adam ko taimaka ma mutum saboda har wala da aka da ina ya sarrafa dukiya wa ya faranta marai wa ya fita daga kunci to kaga a cikin kummi daga imam sadiq ya ce wannan maganar da ake yi ba liman amfaka ma da hu ibtiga a mardatillah ga wanda ya sarrafa da dukiyarsa ya ce da dukiyarsa to wanda ci ba ya yi infakin dukiyarsa domin bidan yarda Allah ba mujarradin infaki ba saboda mene neman yarda ba don a ce an gode ko a yaba ko a yi a kawai saboda Allah kamar yace masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah yawa kare zama akwai wani da'i akwai wata yar manufa boyayya in kuɗin da ita ko ita yar boyayyen manufa tambaya Allah ya san ta to ka gani ka ba da koyi ma Allah a cikin sawabul amal da kuma tafsirin ayashi har walau daga imam sadiq idza ahsana abdul mu'min amalahu za afa Allah lahu amalahu bi kulli hasanatin sab'u mi'ati dhif idan bawa mu'mini ya kyautata aikinsa to Allah zai nunnunka masa aikin nan nasa hasana din nan kyakkyawan aikinsa har ya zuwa 700 ninki 700 lokacin da kai aiki ka ganin aiki infaki ne ko ba infaki ba ke duk aikin da kai na mai kyau allah ta'ala idan mumini ya aiki mai kyau yana nunka masa shi 700 ya ce wa zalika qaulullahi ta'ala wallahu yudha'ifu liman yasha a wani ruwa sai ya ƙara a cikin a cikin ayashi ya ƙara da wannan ruwan ya ce ƙarshen wani ɗaya fa asinu amalaku allati ta'malunaha li thawabillah sai ba za ka tuta an ce in ka kyauta ce to ku kyautata ayyukan wanda kuke aikatawa domin ku sami ladan Allah to in za ka aiki ka kyautata aiki domin kyakkyawan aiki ne ake nunnunka ladansa ƙila wa man isa sai aka tambaye shi to me kyautatawa me kyautata aiki ne qala idza sallaita fa ahsin ruku'ahu ruku aka wasu judan ya ce in kai sallah ka kyautata sujadan ruku'unka da sujada kyautata sallah ke kyautata ruku'u da sujada da sauran wato juzo'in sallah duka kyautata su in ka yi ruku ya zama ka sami dumani na sosai ka yi sujada ka sami dumani na ka natsu sosai ya ka kyautata wai za sumta fatawak amma fihi fasadi saunika in kuma kai azumi ka kiyaye abin da ke bata azumin ka bayan kai azumi kuma kar ka yi abin da zai bata azumi don mun ba manta farko ramadan mun kawo dogon ruwaya daga manzon rama sallallahu alaihi wa da kuma jikansa imam jafar sadiq ya ce in kai azumi to gabubban ka duka sai azumi su idon ka daga ganin abin da bai kamata ka gani ba kunninka daga jin abin da bai kamata ka ji ba alhali tana azumi sai ya kira ta ya ce mata ya ba ta abinci ya ce bismillah sai ta ce ayyana azumi ya ce ai ba bukatar azumi tun da naji kina zagi azumi ba barin cin abinci ne kawai to kaga kyautatawan azumi ke so sannan kuma wa idza hajjta fatawaqqa kull ma yahrumu alayka fi hajjika wa umratika in kuma kai haji ka kiyaye duk abin da ya haramta a gare ka hajjinka da umranka qala wa kullu amarin ta'maluhu falyakun naqiyan min ad-danas to duk aikin da zaka aikata to ya zama tsabtatacce daga kazanta duk wani dauda ka kawar da shi wannan an bada misalin sallah ne da azumi da haji amma wannan kun ga ba muna babai infaki bane to kaga in ka baya kaga ba ka tsabtace shi daga riya da kuma wata manufa a zuciya tunda akwai akwai da yau ka'idun a gani ne amma in ka bayar ne da kuma wata manufanka a zuciyarka kai kana da wata manufa kai in faki to kaga wannan ai kaga bai wannan manufan bai buwe ma Allah ba ko ya zama kawai kana yi don Allah ne kawai ba wata manufa a ranka kuma ka kiyaye da sanu za mu zo ka kiyaye gori za mu zo yana nan gaba ainihin domin shi gori kuma in ka bayar ka gora shi kenan ka watsar komin girman ladan ka ko an nunka maka a ba an manfura ran da duka ce ba ni ne maka kaza ba ba ka gama yawo komi ba ka da ladan komi a watsar saboda in kai gori ka yawar gaza komi maganin gori na nan ta ba wallahu wasi'un inda yace wasi'un la yadiku alaihi ma yatafaddalu bihi min az-ziyada Allah mai waci ne abin da yake bayarwa na ƙari ba zai kuntata mashi ba yau kaga mai bayar wani mai bayarwa ba Allah ba kaga ai yana dan kuntata maka zan in ya bayar da yawan gaske ai za kaga zai rasa ni to Allah fa komin yawan abin da ya bayar ya ya kuntata zai ba zai kuntata ba kuma alimun ne masani ne sai ce bin niyatul munfiki wa qadar infaqi ya san niyyar mai infakin da daidai gwargwadon abin a wurinsa gwargwadon abin a gani ya san ya san kimarsa to da kamar da ce muku wannan ruwayoyi dangane da infaki ba suna da yawan gaske gaskiyar magana in muka shiga babin infaki muka fara karatu za a sha karatu sai dai da yake tafsiri muke kar mu fita tafsirin mu koma babin infaki da yake nan nan shi ma ce alƙur'an an yi magana mai tsawo dangane da infaki amma na hadisi za mu rawato za mu karanto kaɗan da gaske insha الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يدعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu saboda Allah sannan ba su bibiyan abin da suka bayar wani ce ko in ce bayarwa ko cewa duk ɗaya ko in faƙi duk ɗaya ba su bibiyan abin da suka bayar da man man shi ne gori wala azan ko cutarwa wanda suke bayarwa saboda Allah kuma ba su bibiyan abin da gori ko cutarwa to ga waɗannan lahum ajruhum inda rabbi akwai ladan su na wajen ubangiji su wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su kuma babu razani gare su rasa rasa kaga wannan ci gaban magana ne can an ce za a nunka sannan kuma sai aka zo na aka faɗi wani ɓangare ci gaban za a nunka su kaga ninkin nan za a iya zama wanda ya bayar lafiya lau to kuma da wannan sharafi ba gori gori shine mutum ya ya ya ya ya ya ni- lissafta ma wani abin da ya masa mai kyau cutarwa kuma shine shi ma ya sa tsammani kamar yadda kai sa ta dawo ne ya sa tsammani shi ma wanda aka ba din shi ma ya ya- ya ya wani abu eh mana ya ra ba mu je kai ce rama ko na ko ra'aniyar tunda shi ma ya masa ya tsammaci shi ma in ya da wata bukata shi ma ɗaya ɓangaren ya shi ma ya biya wannan bukata to cutarwa ke to cutarwa dai yana iya zama shi ma man ɗin yana iya zama cutarwa ɗin ne gori shi ne ainihin mutum ya ci- ya- ya- ya- ya ci- ya ce ya ya ce ya yi mutum cutarwa kuma shi ne ya gaya ma wasu ko da ba ko ba shi ba mutum ya ce ba ba- ba- ba ni ne maka kaza ko ai ni ne maka kaza to kaga yayi gori ke to kuma in ya je yana gaya ma wasu ce ai ni na bashi kaza ko da kuke gani yana ai ni ne ni ni duk ba ni ba duk ba kaza ba to kaga ai ya- ya cutar da shi misali mis- hususan ma in ya bashi a boye ne sai ya je yana tona masa asiri a wurin to cutarwa ke ina ce cu- cutarwa shine ya sa tsammani ya ya biya ta wata hanya a cikin tafsirin ummi ali bin ibrahim ya kawo wannan abin da makaranta baya cewa wanda ya wanda ya bayar ne saboda bai ɗan yardan Allah shine ma'anan eh, peace, eh, mu- eh, fi sabilillah a cikin hisal da daga Ja'far bin Muhammad alaihi salam imam, imam sadiq kenan daga iyayensa hatirin isnadi ya zo Ali bin Abi Talib alaihi salam yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce inna Allah kariha lakum ayyatuha al-umma arba'a arba'an wa ishirina khasra wa nahakum anha to wannan kai- kun mutum ya duba littafin hisal Eh, hisal eh, wani littafi ne mai ban sha'awa na- na Sheikh Saduq littafin hadisi ne ya sa mashi suna khilas hisal to ya fara tun daga hasalatun wahida sai hasalataini sai salasatu hisal sai arba sai hamsa har ya zuwa wajen 20 da yan kai kowanne hadisi ne wanda ya zo da adadi to nan wannan in ka duba babin hasala 24 ya tafi babi babi babin babin ɗaya babin biyu babin uku babin hudu babin hudu a babin biyar ka- haka har ya zuwa akwai inda ainihin amirul mu'minin ya jera wa'yansu wa'yansu khususiya tasa akan halifan farko wanda duk halifan farko ya ce haka ne sai dai jira mashi asala arba'in da yan kai kutar kamar talatin da takwas kisa da ya kawo duk shi halifan farko ya ce lalle naka ni ne kaza ke kaza ko kai ya ce kai ni ne da kaza ko kai har talatin da takwas to duk za ka gansu a kisa babi babi ne don ka je babin ishirin da hudu za ka ga wannan cikakken hadisi yanzu ba sai ka sai littafi a kasuwa ba hisar mujalladi ɗaya ne rakar wani lokaci na kan zo da shi nan karanta amma ko wani lokaci mukan karanto muku daga cikin ko kwamfuta just mu- mujalladi ɗaya dan shi ka sau littafi mai kyau yanzu ba sai ka sai kana iya sauke a a kwamfuta ka duba cikin sauki to cikin hisar da ya- a- a ciki ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi ya ce Allah kowane al'umma Allah ya ki hasla wato ɗabi'a 24 ya kuma ya hana ko ɗabi'u guda 24 to yanzu duk za mu karanta wa'annan 24 ɗaya raka muke son faɗi an kare halmanna fi sadaka cikin abin da aka hana ku banda gori a sadaka banda a baya ra'ayi gori wannan ɗaya kenan sauran 23 duba hisar ka sha labari ka duba babin 24 da za ka ga daga abizar a radiyallahu an daga annabi sallallahu alaihi wa ali har wala cikin hisar dai ya ce salasatun la yukallimuhumullah mutum uku Allah baya magana da su man ka duba babin uku zaka gani a cikin hisar babin uku almannanu alladhi la yu'ti shay'an illa bi mannatin bi manna mannanu shine mai yawan gori cikin su sunayen Allah akwai almannan sai mutane suna cewa wai mai gori ba gori ba ke mannan mai yin man baiwa duk asalin man akwai man na gori akwai man na baiwa daga minna minna minna baiwa kenan man kuma gori akwai bambanci tsakanin saboda asalin kalman madadin mim ne da nun to saboda haka idan manana manana ya tashi ana iya aka dinga jujjuya shi sai fidda ma'anoni daban-daban har wasu na ga wani wani wani wani wani tafsiri yana ta bayanin cewa wai shi Allah gori a wurin shi abin kirki wannan ba zai yi zama kamar in Allah ya hana mutane su gori shi yayi saboda haka mannanu ba yana nufin mai yawan gori bane a siban Allah yana nufin mai yawan baiwa ne ta goma shi shine minna mannan mai yawan minna ko ba lura mai yawan ta goma shi ba mai yawan gori ba saboda haka kamar nan a nan wanda ba a so shi ne ba mai yawan baiwa ba kenan amma duk kalmar ɗaya ne mannan yana iya zama mai yawan gori yana iya zama mai yawan baiwa amma siyakin karatu zai nuna maka wanne ake ne to nan tunda an ce abin da ba a so ne Allah ba ya san abubuwa uku sai ya ce almanna to ka san mummuna abu ne ko mai yawan gori Allah zai la yuɗi shi illa bi minna baya baya ba da wani abu sai da gori wal musabbalu izarahu da mai sakin izar gyaftonsa kila shi masu ɗage wando suka sami sanadi sanadi sukan sukan ba su ba su fassaran abu sukan ce kawai ana an su wando amma suke ɗagewa amma an ce izar ne anan saboda gyafto ake suke ɗaurawa a lokacin su ba wando suke sawa suna ganin waɗannan masu sunna ɗin nan ya kamata su ɗaura gyafto ne su ɗage shi wando ba domin su wani lokaci sukan bi lafazi ne ba sa bin ma'ana in ka ce in ka ce masu manduki akwai kowane abu akwai manduki akwai mafhumi mandukinsa kaza ne mafhuminsa kaza wannan kalmomin da aka yi amfani da shi wajen faɗansa yana nufin kaza ne amma abin da aka fahimta kaza ne sai su ba ruwansu taron su kawai sunna kawai ana yin abin da annabi ya ce ne ba a sa hankali aka ce wani mutum ya ga annabi zai wuce ƙarƙashin wata itaciya ta yi reshi ya biyo hanya da ya zo daidai wurin sai ya duka don in ya ɗaya reshen zai buge mashi kai sai annabi ya duka sai ya wuce daga baya sai aka sare reshen sai wani mutum ya zo zai wuce sai ya duka aka ce ai me yasa ka duka ya ce ai ya ga annabi ne ya duka aka ce lokacin akwai reshe ne shi ya sa don kare karo da shi sai ya zo ce ba ruwa na tunda dai naga annabi ya duka nan duk lokacin da na zo na sai na duka to shi wannan abin da yake cewa shine ba hankali a abin da yake aikata kowane abu yana da mandoki da mabahumi da ma'akuli me aka me wace kalma aka faɗa me ake nufi me aka fahimta me ake nufi me aka fahimta to shine shi da irin wa'annan suke ainihin wannan ba babin maganan bane tun da yake nan ainihin wannan wanda ya shafi wannan babin shine manna amma da yake na kawo wannan ne da sai naga kada kuma ci ai gashi an ce a dage wando gir- babin girman kai ne da sanin mun zo wajen babin girman kai za mu ga cewa masu sakin izar ya ja ƙasa suna yi ne a babin girman kai saboda haka girman kai ne bayi da kyau amma yanzu in mutum ya saki wandonsa yana jan ƙasa kuma yana tafiya yana buga ƙasa gab gab ya ce za ta mace gab gab gab ya wuce yana buga ƙafa gab gab wandonsa na ta sharan ƙasa in ya wuce mai za ka ce masa yawwa to shi ne a da ko mai girman kai kenan saboda haka yanzu kai kana da hankali ya kamata ka fahimci girman kai duk abin da ake nuna girman kai da shi a kowane zamani haram in akwai wani abin da masu girman kan zamanin nan suke yi wanda hasala ce tasu kuma alama ce ta jin kai da walakanta mutane to haramun ko da ko riƙe wani abu suke yi, ko kuma wani abu ko da marɓai hannu su in dai al- al'adar masu girman kai ne wannan kuma yana nufin girman kai da walakanta mutane ya haramta ma'ana ke kada kar ka zama ƙidahumi ka ce kai ba ruwanka kawai wannan ka ko ana sanyi sai ka ɗinki wannan ana tambayan wani a- a- a- a bi- a birnin london da yake ana sanyi a can na ce yaya waɗannan mutane suke yi? wai ba su sa kawashu sai faɗi wai shi ne suna na ce suna suka ce komin sanyi da ake haka suke ɗage wannan su kuma su sa faɗi su sha mugun sanyi wai suna suna to shi kenan ko, a ba da ƙoƙari shi kenan wannan sannan sai hasla ta uku wal munfiqu sil'atahu bil halaf al fajir da mai sai da sil'a dinsa da rantsuwa na fajirci ya sai da haja dinsa amma ya rantsuwa na ƙarya ya ce wallahi tallahi ko ni ban same shi haka ba. a ce a to shi ke sai sai a sa." to wannan wa'annan waɗannan abubuwa uku kenan wanda aka- da- da- wanda ruwayan abu zar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce wa'annan uku Allah ba zai ma magana da su ba da mai mai bayarwa ya gora da mai sakin gyabto da mai mai sakin gyabtonsa da mai rantsuwan rantsuwan fajirci dun ya sai da haji to wanda ya shafi- shafi babu mu wanda azum mai mai 23 mai 24 kan ban karanto sauran 23 ba amma wannan mai uku ne na faɗi sauran biyu amma duk wannan in ka duba shi sal babin in wannan ka duba babin uku zaka ga shi amma mun karanto in ka wancan kuma in ka duba babin 24 zaka ga daga abi abdullah alaihi salam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce inna Allah ta'ala kariha li sittu hisalin wa kariha hunna li aus lil awsiya min wurdi wa atba'ihim min ba'di manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce Allah ya ki mini ya ki mini abubuwa shida kuma ya ki su ga wasiyai na bayana kuma ya ki mabiyansu wato wannan al- wannan abubuwan guda shida Allah ya ƙi manzo ya yi su ya ƙi a- a'imma su yi su ya ƙi mabiyan a'imma su yi su me so ai yanzu abu ne al'abasu fi sala wal rafasu fi sawm wal man wal mannu ba'da sarqa al hadith sauran wannan wannan wanda ya shafe mu nan ya kamata mu karanta su. in ka duba shi sa duk zaka gani wai. in ka duba babin shida zaka ga wannan to amma nan guda ba za mu kawo shida ba ɗazun guda uku ne da sauƙi mun kawo duka uku to amma yanzu guda shida ɗin nan ga guda uku sauran guda uku kuma mutum ya duba shi sa babin shi zai gani ba wasa a sallah da rafas shine kalma ta mu- mu- mummunan magana kamar muka ce mishi ba tsako wani mummunan dai magana da ya rafas mummunan magana ne a cikin azumi ta yana azumi kamar wannan wanda ta yi zagi ina rafas ne shi ko wani irin mummunan magana rafas sawa'un zagi ne ko batsa ne ko wani duk daidai rafas shi ne nan mutane ba su kan ce mishi wai kwarkwasa maganan da ya shafi saduwa tsakanin namiji da mace Duk- duk duk wanda ya shafi wannan kenan shi ne rafas to rafas a cikin azumi mutum yana azumi rafas da kuma manufi ba da sadaka da gori bayan sadaka sauran ukun mutum ya duba ya duba cikin hisan insha Allah to na ga wa- na- kamar na ce muku ma- maganan infaki nan yana da tsawo ayoyi ne har guda goma sha hudu yanzu mun karanta nawa ne biyu sauran goma sha biyu insha Allah za mu sha bayanin infaki gashi kuma yanzu la- laraba mai zuwa ba za mu yi karatu ba don ana yan bukukuwan sallah za a yi yan bukukuwan sallah nan ma fulani da yake an samu shanji da can ainihin an sa za a yi alhamis da juma'a da asabar ne amma sai aka canza yanzu za a gama ranar laraba ne za a yi litini da talata da laraba to insha Allah kaga rannan rannan maimakon tafsiri za mu bikin sallah ne rannan na fulani ne kawai na musamman wannan bi- wannan bikin insha Allah da ni a ciki ranar laraba ne to sannan kuma da yake akwai akwai akwai abubuwan da suka shafi sallah da azumi insha Allah za a yi a- akwai akwai yau muna bakwai ga wata ne kuma ya zama daidai ranar shahadan imam jawad wanda zalimin zamaninsa ya kashe shi da guba saboda kai rana ce ta bakin ciki har wala yau gare mu don ranar shahadar ɗaya da shin a imani ba mu shirya wani zama na musamman na tuna shahada ba amma lokacin mu ko wajen bude baki mukan dan magana ko da dan kaɗan dangane da abubuwa da suka shafi wannan wannan tafsiri ya ɗauke mana lokaci sannan kuma ranar tara ga wata ranar juma'a alhamdulillah ba a sami wata mushkila ba Ah, a saudi arabia sun ba da sanarwar alhamis a matsayin ɗaya saboda haka ranar juma'a zan faɗo ran ran arfa ne saboda haka yanzu ko nan najeriya ba su da mushkila da su ce to yaya kenan dama yana cewa ko da ranar sun ce eh, ra- ko da sun ce arfa asabar ne to mu ranar ne ranar sallah to yanzu ma ba ma mushkila ko da yake kuma a wayansu wurare ma sun ce lalle su sallah ran lahadi kwale kun amma dai insha Allah ra- sallah zai zama ranar asabar to kuma kamar yadda aka sani na yi dan magana dangane da layya zan sake maimaita mana layya mu a wurin mu ba in ka ga dama ne zaka yi ba in kana da hali ne zaka yi kuma ko so nawa halin ya zo ya wajen kuma halin nan ba yana nufin sai da rago yana cewa me ba in dai da abin rago to akwai rago ya hau kan mu a wurin mu layya wajibi ne matukar kana da halin yi amma ba a ce lalai ilalla kai sai ka yi baballata na ka ce za ka yi bashi kai ba ce kai bashi kai inda kana da hali ne za ka yi sannan kuma abin abubuwan su abin da suka shafi da ya duk ba sai magana akan su ba dai duk suna sannan insha Allah kamar da aka saba muka yi sallan idi a nan mahallin insha Allah kuma za mu yi. sannan kuma ainihin ah, bayan sallah da yake ba za mu yi wani karatu ba har sai bayan gadir gadir mu zai za mu ɗauki kwana uku ne muna yi kamar yadda muka yi ba saboda haka za mu yi asabar da lahadi da litini waɗancan ta sama banda waɗanda masu zuwa asabar mai zuwa sallah ne yawa to kuma kamar yadda aka sani ba a yin azumi kwana uku bayan sallah babba ana ce masu ayyamar tashri da sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wata ba a yin azumi San- um, to ra- ra- gadir din mu insha Allah za mu yi asabar da lahadi da litini kwana uku kenan kun ga litini ma zai zama babu karatun najir balaga ke ba wannan litini ne zuwa ba shi asama insha Allah saboda ya haɗu da ranar gadir sannan mu mu da karatu din nan sai sai nan da kamar kwana goma sha hudu kenan za mu haɗa nan mu mu yi tafsiri insha Allah ma ci gaba da magana in faki ne kenan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Allah ka gano da mu abin da muke karantawa ka shirye da mu da shiryen da ke ciki ka ba mu ikon aikatawa ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اطبنا وارحمنا وثبت اقدامنا وثبت ابدتنا واصل ذات بيننا وبين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنا الفحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله
Assalamu wani ne